العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan yammaci na litinin domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako-mako a cikin littafin mai girma alfikihul muyassar yau muna sha bakwai ga watan zulkada hijira ta manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam 1447 wanda ya daidai da hudu ga watan biyar 2026 sati wanda ya wuce muna magana ne akan sallan juma'a bayan babba wanda muke magana akan shine kitabus salah a kitabu sala mun yi kusan darasi da wannan shine darasinmu na 27 abinda ya shafi sallar juma'a mun tsaya daidai matsala wadda take magana akan nafila ta sallar juma'a can baya a salloli mun yi akwai wanda ake ce ma sunan rawatib kahin azahar ana sallah biyu raka'a biyu ko kuma hudu bayan azahar a yi la'asar babu sai magariba isha'i to wannan ita ma sallar juma'a tana da mana kenan wannan rakoyi shi ne abinda za mu tashi yau insha Allah almasalatu samina malice mas'ala ta takwas game da abin da ya shafi sallar juma'a yace fi nafilatul juma'a nafila da ake yi ta sallar juma'a malas yace laysa laysa li salatul juma'ati sunnatun qablaha ita juma'a batta da sunna wata sallah da ake yi kahin ita kenan kahin a yi sallar juma'a sai an gama sai an ƙari ba kama a zahar ba ya ce walakin sai dai man salla ƙabla ha na filatan mutulakatan duk wanda ya yi salla kahin a yi sallar juma'a na fila ta mutulaka mai na fila mutulaka shi ne na filan da a kowane lokaci kana iya yi ko don ka yi alwallah ka yi na fila ko kuma haka kawai ka ce Allah nake so ya bani lada ka tashi ka je kai alwala sai ka zo kake nafiloli to wannan suna filoli ne wanda kawai babu kaidi a bude suke sai ka iya san ranka yace to sai da irin wannan sune ake yin kayan sallar juma'a yace qabla dukhuli waqtiha fala ba'sa bihi amma kafin lokaci ya shiga kina idan lokacin juma'a yayi to babu wannan ayi nafila yace li targhibin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi zalika manzalla ya kudaitar da wannan kama fi hadisi salman al-madi qabla qalil hadisi da muka karanta man ittasala yawmul juma'a yana nan can baya sati wanda ya wuce sai yace man ittasala yawmul juma'a thumma raha falam yufaddid bayna sinayn fa sallama kutiba la wanda yaje sallar juma'a bai raba tsakanin mutum biyu ba yana irin wannan masu tsallaka mutane suna zama tsakanin mutane kuma sun zo alatti inda ba kai haka ba ka zauna inda ka isko wuri inda babu kowa ya ce wale fasallama kuti ba lahu ya sallaci abin da aka rubuta mashi ta wanda shi ne mahallin shahid kenan za ka yin sa za ka a biyu za ka yin hudu shidda takwas har dai a ce liman ya zo za a fara kudu ba wannan babu wani kaidi a nan kofa ce buɗe kamar yadda za ka karanta ƙur'ani kamar yadda za ka yi azkar ko kamar yadda za ka yi ta salatin annabi sallallahu alaihi wasallama ka yi ta ma annabi salati a ranar juma'a wani fi'ili sahabati radiyallahu ta'ala anhu har kuma sahabai suka aikata wal afdaliyati salatin nafila kuma ita sallar nafila tana da fadala mun karanta so da yawa sallar nafila muhimmancin ta shine idan mutum ya rage a cikin farilla kamar magariba nan da muka yi in a ce wani ya samu matsala a cikin sallar shi rage ladan shi ya rage ko kuma ya wani kuskure to da nafila ne ake cikawa sai a gyara maka sai sallar ta zama to cikakkiya kenan ya zama to kai a kundinka kana da nafiloli masu yawa da kenan kurakuranka za su rage sai kuma abu na gaba ya ce walam yunkir alaihi idha walam yunkar alaihi idha tarak ko mutumin da ya zo masallaci ran juma'a ya zauna ya dauki qur'ani yake ta karatu bai yi wasu nafiloli ba ji yawa to wanda shi ma fa a ce mishi yayi ba daidai ba kina ba a mishi inkari lianna sunnatu ratiba dan sunna wadda take ta ratiba kamar waccan da suke ta jingine da salloli guda biyar تكون بعد الجمعة بركعتين أو أربع ركعات أو أربع ركعات أو ست ركعات shi inda za a kama mutum da laifi ko kuma a ce bai yi kokari ba shine bayan sallar juma'a ana so kai raka biyu ko kai raka hudu ko kai raka shidda wannan kuma lifilihi sallallahu alaihi wa amrihi manzalla ya aikata kuma ya yi umarni kuma kenan karhi biyu shi karan kan shi tsiran Allah da mutala tabbata a gare shi ya kasance yana yin rakawoyin nan bayan sallar juma'a kuma ya ce a yi da kuma kenan ba karamin umarni ba ne ya ce faƙaɗi kana yi salli ba da juma'a rakatai manzan Allah kullum aka yi juma'a sai raka biyu wa ƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ya ce iza salla ahadukum juma'a in ɗayan ku ya sallar juma'a fal yusalli ba'daha arba'u raka'atin yayi raka'a biyu kenan ka samu kai yan nafiloli wa fi riwayatin aw wata riwaya yace man kana minkum musalliyan duk wanda zai salla kenan ta nafila ba'da juma'a bayan juma'a fal yusalli arba'an yayi raka'a hudu kenan nafila yayi biyu yayi biyu yace wa amma sittu فلانه ورد عن ابن عمر اما ركعه شده an samo ruwaya daga abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ba'da al-jumu'ati sittan manzo Allah ya kasance bayan sallar juma'a sai ya raka'a shidda kenan yayi biyu yayi sallama yayi biyu yayi sallama ko a gida ko a masallaci wa kana ibn umar yaf'aluhu abdullahi dan umar haka yake aikatawa kenan wannan babban abin da zamu fahimta ana shine duk mutumin da ya zo sallar juma'a aka kare to ana so a yi nafila bayan sallar juma'a kuma ana so in mutum zai je gida ya yi in yi a masallaci ya yi to amma idan a masallaci ne da sharaɗin sai ya sauya wuri ko kuma sun yi hira da wani don kada a fahimci kamar ya gama sallah da sallah kada wani ya fahimci sallar juma'a kamar ta zama raka a hudu idan in aka yi sallama ka tashi kai tsaye to bayan hakan sai ka gaisa da na kusan ka kuyi magana kenan sallah ta kare ta juma'a in yaso sai ka tashi kai biyu kai biyu kai biyu har guda shidda ko kai biyu ko kuma kai hudu yace fa tabayyana min zalika kada tunda manzo Allah ya ce ayi kuma Abdullah dan Umar sahabi manzo Allah haka yake yi mala yace sai ya bayyana a gare mu anna aqalla ratiba ba'da juma'a rak'atan kenan aqalla mutum ya raka'a biyu wa aksaruha sit kuma mafi yawa shine raka shidda kenan mutum yayi hudu yayi amma karshe shidda kasa kuma biyu yace wa yara Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah babban malami Sheikh al-Islam yana ganin cewa annar ratiba idza sulliyat fil masjid sulliyat arba'an in mutum zai a masallaci to yayi hudu wannan fahimta ta ibn Taymiyyah rahimahullah ya ce wai za sulliyat filibaiti sulliyat rakatai ne in ku a gida kai ka yi raka'a biyu fatakunu salatu ha ala a hawalin mutanawwa kenan sai zama to ana caccanzawa wata rana ka yi a gida wata rana ka yi a masallaci wata rana ka yi hudu wata rana ka yi shidda wata rana ka yi biyu kenan sai ka rika caccanzawa kada ka tsaya akan tsari guda ta wannan kenan nafila wanda ake yi bayan sallar juma'a sai gaba ta gaba yaya ake yin sallar juma'a almasalatu tasi'a kaifiyatu salatul juma'a ya ake sallar juma'a shine malaji salatul juma'a rakata ne ita sallar juma'a raka'a biyu ce ake yi basu da yawa yajharu fihi ma bil qira'a yujharu fihi ma bil qira'ati ana qira'a a bayyane li'annahu sallallahu alaihi wasallama kana yaf'alu zalika manzo Allah haka yake aikatawa wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallama min sunnatihi aikin manzo Allah shi ma sunna ce dan sunna shine abin da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko na fada ko na aiki ko siffar shi ta halittar shi ko siffar shi ta halayen shi ko kuma abin da ya gani bai ce ba ka'ai shi ma wannan sunna ne haka malamai suka tabbatar kenan yanzu manzo Allah ga yanda yake a sallar juma'a raka'a biyu yake yi karatu ana ji karatu a bayyane to wannan sai nuna mana cewa ga yanda ake sallar juma'a wa qad ajma'a ahlul ilmi ala zalika malaman duniya kuma gaba ɗaya sun hada akan haka wa yusallu kuma akwai abin da aka so kenan sunna an yaqra fi rak'atil ula a raka'a ta farko liman ya karanta suratul jumu'a ba'da al-fatiha kenan suratul jumu'a liman ya karanta ta sabaha lillahi yace wa fi saniyati suratul munafiqun a raka'a ta biyu limami ya karanta suratul munafiqun wannan ba dole bane sunna ne kenan din yayyayi idan bai ba kuma babu wani laifi aw yaqra fil ula bi suratul a'la ko kuma ya karanta sabbi wa fi saniyati bi suratul ghashiya ko ya karanta suratul ghashiya wannan kuma me yasa aka wade cewa wannan sunna ne li fi'lihi sallallahu alaihi wasallama saboda manzo Allah haka yake aikatawa to wannan shine sallar juma'a haka ake sallar juma'a kenan ba ayin ta asirce a bayyana ake kuma rakawoyi guda biyu ake yi shikenan sai kuma sati mai zawa almasalatul ashira fi sunanin juma'a akwai sunnoni na ranar juma'a daban-daban wanda ana so musulmi ya kula musulmi ya san su don ya aikata su saboda ranar juma'a babban rana ce shi ne malam bawashe kita juma'a to babban rana kuma rana ce wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al'ummomi na baya da yawa sun kuskure sai mu muka samu ya ce mu ne na ƙarshe mu ne na fari dalilin juma'a to abu na farko wanda ake so duk mai imani ya kula a ranar juma'a yusannu at-tabkiru ila salati ana so a tayi da gaugawa kakkai jinkiri kenan in dai baka da wani aiki wanda zai rike ka wata larura wadda take lalle tabbas ta kai larura to kai kokarin zuwa juma'a da wuri kada mutum ya jinkiri at-tabkiru ila salati li husuli ala al-ajr al-kabir dan mutum ya samu lada babba don a ranar juma'a mutane sukan samu lada iri kala-kala kamar da muka wani sati wanda ya wuce kuma shine hadisi da makaranta yanzu hadisi abi huraira fa fi hadisi abi huraira ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man zalla yace malik tasal yawmul juma'a wanda yayi wanka ran juma'a gusul janaba wanka irin na janaba yana wanka na ibada haka ake yin shi sai kai wanka yana sun maraha fi sa'atil ula kuma sai ka tayi masallaci da wuri sa'a ta fari faka an na makarraba budbaduna wannan mutumin kamar ya gabatar da abu na lada a wajen allah raƙumi kamar mutum ya ba allah raƙumi ladan da zai samu wamar raha fi sa'atin saniya wanda ya je bayan shi yana misali kai kaje ka riga ya kowa sai wasu suka zo daga baya da su kuma faka an na makarraba bakara kamar sun gabatar da saniya kaga kenan saniya bata kai rakumi ba ana kasa ana ta gangarowa wa man raha fi sati salisa wanda yaje a lokaci na uku kenan na farko sun rigaye shi na biyu sun rigaye shi yanzu shi ya zama to na uku fa ka annama qarraba kabshan aqran kaman ya gabatar ma Allah rago mai kaho kenan wani babban rago bai kai saniya ba bai kai rakumi ba wa man raha fi sati rabi'a wanda yazo na hudu faƙa'an na makarraba da jaja shi kuma wannan kama ya gabatar da kaza wanda shi ne wanda muka tsallake sati wanda ya wuce muka gangara zuwa na ƙarshe to kaga kenan na hudu ya ce wa marraha fi sa'atul khamisa na biyar shi kuma faƙa'an na makarraba baida shi kuma kama ya ba da ƙwai yanzu wani ya kawo raƙumi wajen neman lada wani ya kawo saniya wani ya kawo rago wani ya kawo kawai sai kai ka zo da ɗan ƙwai a hannunka ɗan ƙwai guda na dala shidda ko dala goma ake saida shi in yayi yawa dala ashirin shi ne kudin shi wani ya kawo abin da yana da kimar jika ɗari biyu jika ɗari uku jika ɗari hudu rakumi ka zo saniya a ragoma ka samu wani na jika ɗari ɗari biyu ɗari uku sai kuma kai ka zo da kwai kaga kenan kwarai ma akwai na kasu ana yace fa iza kharaja al-imamu hadaratul mala'ika in liman ya huto kenan zai zo ya hau mumbari don hudu ba to akwai mala'iku na musamman wanda suke hutowa don albarkacin wannan rana ya sima'una zikira suna jin wannan sallah da za a yi wannan zikiri na hudu ba zikiri na masu ambatan allah ga suna a zazzamne kenan kun ga wannan yana nuna mana ne mataki-mataki na mutane wanda suke samu ran juma'a wani ya fi wani wani ya duk wanda ya je da fari ta wanda su ne masu babban lada yanar kaga wannan kuzari ba da kuzari ne sai ga mutum yana zaune bai aikin komi maimakin ya tashi ya yi kokari ya wanka ya sa tarare ya sa kaya da ya dace ya je masallaci sai ya zauna ya yi ta hira bai samu komi ba ladan rakumi ya wuce shi ladan saniya ladan rago ladan me ake cewa kaza hayyaje ladan kwai wani ladan kwan ma bai samu tunda sai liman ya zo zai zo wani kuma sai an ware huduba zai zo wani ma sai an kare huduba wani sai an ware tarjama da hausa ya san daga nan ya sallah wani kuma sai ya ji ikama yana zamne alhali ko malamai sun yi bayani duk lokacin da aka yi kiran sallah na ranar juma'a musamman wannan kiran sallah na biyu to duk wasu abubuwa da ka sani haramun bai dace ba ka rika wani aiki bai dace ba ka yi wani abu inda ba wata larura ba wanda za ce larura ce tabbas kana da uzuri a wajen ubangiji subhanahu wataala to sunna ta farko ta ranar juma'a zuwa da wuri shine wannan hadisi manzala sallallahu alaihi karantar da mu mu yi kokarin zuwa da wuri wa qala aidan man ghassala yawmul jumu'a wa igtasala wanda ya wanke duk abin da ya wanke ya wanke hular shi ya wanke rigar shi ya wanke takalmin shi ya wanke abin hawan shi ya yi tsafta kuma waktasara shi ma ya wanka kenan komi na shi a wanke da tsafta wa bakkara wa btakara kuma ya yi samko kuma ya karance cikin masu samko kenan da wuri ya tai kana lahu bi kulli khutwatin yaqutuha manzalla yake cewa yaqtuha manzalla ce duk takin da zai kenan taki guda ajaru sana za a bashi ladan shekara guda siyamaha azumin shekara guda Allah zai bashi wa qiyamaha qiyamul layli na sallah na shekara guda Allah zai bashi dalilin mi saboda yayi wanka yayi tsafta kuma ya tafi masallacin juma'a da wuri kun ga wannan ba karbin lada bane taki guda ladan shekara daga gidanka taki nawa kai tarawa kai taki ya wuce dari ruwa nawa ko zai kai dubu to duk takin da zaka yi Allah zai baka ladan shekara wannan fadala ce da kuma matsayi a wajen ubangiji subhanahu wataala to amma shaidan bai so mu samu riba mafi yawa rayuwa da muke musamman ta imani a samu lada a samu kaza a samu kaza mutum ya ga nauyin ladan shi a gobe kiyama to shaidan baya so to shi sa sai zo ya rika ja maka rai a kabari akwai lokaci ai liman bai zo ba ba fara hudu ba ba fara ba kaza kana nan kana zamne har sai komai ya kare an ci an sude a lokacin zakka zo to kaga kenan kayi hasara kuma sati so ɗaya ne ba kullum ba ne a satin mako ba sallar biyar ba ba ce ba sallar ran juma'a gaba ɗayan ta sallar juma'a ce a'a wannan dai ta rana ita cikarai ce la'asar ba kamar ita ba take magaribar juma'a ba kamar juma'a take ba haka dai ya kake duka hikimar ubangiji su wani wata'ala in ka gama gaba ɗaya ka je da wuri a yi sallah ƙari da wuya a wuce awa biyu yana da wahala a ce ka je tun wajen goma da rabi ko kuma ka je sha ɗaya sha biyu tana yi ƙarhe ɗaya liman ya zo an yi sallah an watsi kuma sai sati mai zawa abin ba jiya bane yadda mutum zai zamna wani ma an daddaba shi da asuba za a yi wata mat da asuba za a tada shi a yi awa a yi karansan minti 45 suna ta kallo suna ta ihu suna jin daɗi balle a ce kuma su suke ci kuma a yi minti 45 biyu kenan an samu awa awa nawa an samu awa biyu an samu awa da wani abu kuma yana daina zaune in a ce za a yi ta biyu kuma ekipkin shi ce kuma sai ya zauna amma an sallar juma'a ne ana zaune ko kuma daga ca wannan limami hudubar tashi tsawo sallar shi tsawo kullum wannan limamin yana sha ni garanta ya masallaci kaza shi ake yi da wuri shafshaf a watsi doka gani wannan wahayin shaɗani gara ka je inda za a nutsu inda za a samu lada duka ku taru a cikin lada gafara ubangiji subhanahu wataala kuma duk sai mun yi nadama gobe kiyama duk abin da muke yi wai wanda ya tsaye da kyau masu yayi na dama balle wanda bai ba in ka ga lokutan ka a gobe kiyama awa 24 mi kama Allah sai ka ga abin kaɗan ne a awa 24 da wuya a ce kayi wani ibada na awa biyar ko kuma awa hudun nan a hudda ashirin kin duka harakokin duniya ne da neman kudinka da barcinka da harakokinka a dauki awa hudu hudun nan sai kayi nadama gobe kiyama ka ce ina ma na raba tsaka ina ma na lahira ya hina nan to ga wanda yi ma kenan ina ga wanda bai yi ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye saboda haka sai mun yaki sai mun yaki shedan saboda shi burin shi ya rage ladan mu mu kuma muna so mu samu lada a wajen ubangiji subhanahu wataala to kuma Allah ya ce wani daman makiyi ne inna shaytana kana lakum aduwwan fattakhizuhu aduwa to wannan kenan na farko sunna ta fari ayi gaugawan zuwa masallaci ran juma'a sunna ta biyu wai sunna iktisalu fi yawmiha ana so ayi wanka mutum ya tsafta ka zamanto kamar za kamar ranar idi kai ba kama bace ra'idi ne shi sa manzo Allah hadisi da juma'a ta zo ran subdu rai idi ya zo ran juma'a sai manzo Allah ya ce idi biyu sun gamu a yau wanda ya ɗaya ba sai ya yi ɗaya ba to yadda kasar ake ɗamka kaya don sallar idi to da haka ya kamata ɗan mutum mai hali ne a ce duk juma'a da zai ta yi sabon kaya ne to shi ne mala ya ce ana so mutum ya wanka li hadisi abi hurairah ta radiyallahu ta'ala anhu almadi hadisi da makaranta wanda ya wuce man tasala yawmul juma'a sun mara hafisatul ula wannan shine dalili akan cewa ayi wanka ran juma'a ya ce wa yambari alhirsu alaihi wa adamu tarki ya kamata kuma mutum ya yi kwaɗayi ko kuma ya zaburar da kanshi akan yin wanka kada ka bar shi ce ana sanyi ko kuma ana wahala ruwa ko ana kaza a diyan da za a yi dai ka samu kai wanka kai tsafta ya ce wa bi khasatin li ashabin rawa'ihil kariha ya ce ma musamman wanda suke da wani aiki wanda yana hutar musu da wata iska mara kyau rawa'ih kathir kariha wani mai aiki wanda aikin shi yana sa jikin shi ya dauki wata iska wanda dan adam in yaji zai cutar da shi to wannan dole ne kai wanka idan kaga bai kamata baka je masallaci a jikinka ana jin wani abu manzala sallallahu alaihi ya hana in an ci albasa ko an ci tafarnuwa a je masallaci saboda me dan kada wani ya ji wannan abin da yake bakin mutum na wari yace mala'iku ma suna cutuwa yadda dan adam yake cutuwa to ina ga kai kayan wani aiki kayan zuha jikinka duka yana wani ɗoyi yana wani wari ko kuma kayan wani aiki sai ka ta yi juma'a haka nan bai kamata ba ba juma'a ba ko kamus salawat ya kamata mutum ya zamanto ya sa tarare ya wanke jikin shi wa min al-ulama iman awjabahu wasu malamai suka ce wankan juma'a ba sunna bane wajibi ne dole ne kuma sun kafa hujja hadisin abi sa'id al-khudri marfu'an suka ce ghusl yawmul jumu'a wajibun ala kulli muhtalim hadisi ne imam bukhari ya rawaito shi imam muslim ya rawaito shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wankaran juma'a wajibi ne ga dukkan wanda yake balagagge to malamai sai suka kawo hujja akan wannan hadisi cewa wankan juma'a tilas ne wajibi ne dole ne ba wai sunna bane shi kuma aka ce wajibi kenan in baka yi ba sai ka samu laifi mala ya ce wa la'allal qawlu bi wujubihi aqwa wa ahwat kana shi mala wannan malamai masu littafi shi ma ya tafi akan cewa wajibi ne yace maganar da take wadi akan wajibci ta hi karfi kuma ta hi huta daga cikin rudani ko kuma ku ce huta daga cikin zargi shine wal ahwa ahwat wa annahu la yasqutu illa bil uzr wankan juma'a ba a yahe maka shi sai kana da uzuri kana da wani ciwo in kai wanka akwai matsala to wannan sai ka je juma'a hakan ko kuma cikin bulaguro kake babu ruwa ko kuma dai haka dai ka ka uzuri daban-daban amma kana cikin gari kana harkokinka alhali ga ruwa ga komi ga kaya sabbi ga turare amma kuma duka ka bar su kaje wankan kaje juma'a haka nan to wannan kai abin da bai dace babu uzuri anan sunna ta uku yusannu tatayyibu watanazzuf ana so mutum ya sa turare ka samu turare mai kyau wanda zai birge mutane wanda mutane dan suka ji kamshin shi za su ji daɗi kuma a tanzif shine mutum ya tsafta wa izalatu ma yanbaghi izalatu min jismi duk abin da ya kamata a share shi a jikinka ka hudda shi gashinka ka daidaita shi gemunka ka daidaita shi ka sarce shi ka same turare ka samu shi mai gashin hamata da gashin ina ne su kuma duka su ma a hudda su kwaratuna in suka girma su ma a yanke su to wannan duka yana daga cikin sunna ta ranar juma'a shi ne ce ka taƙalimul azafiri wa gairu kamar hudda farce da sauransu yace wa tanazzufu amrun za'idun ala al-ittisal in aka ce tanazzuf tsafta shine abin da yake bayan wanka kenan shi duk abin da zai zo bayan wanka ne kaga bayan wanka ne zaka sa kaya masu kyau zaka sa turare ka gyara gashinka ka sarce shi ka samu shi mai abubuwa dai ga sunan wanda aka yi da wanda suka dace yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mazalla bai rabuwa da mai da masarci ko da a cikin bulaguro wata sunna ta shi saboda gashin shi hakka fada ya shafa mushi mai ya sarce shi sallallahu alaihi wasallama amma sai ga mutun ya bar gashi kuma har yana wata iska wanda in mutun ya ji ba kyau ko mutun ya bar gashi hamata ko mutun ya bar bakin shi da abinci babu aswaki ko mutun ya bar barcen shi su ma sun yawa kaga duka bai kamata ba baya daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to musamman kuma a ranar juma'a so ake mutun ya zama to tsaftatacce yana kamshi da kayan shi masu kyau ko ba masu kyau bane ya wanke su ya goge su ya musu tsafta malace wa yakunu zalika bi qata'i rawa'i al-kariha naka ce tsafta shine mutun ya gusar da duk wata iska mara kyau kenan ka sa turare wasu babu ha da abin da zai sa a gusar da iska mara kyau ka samu aswaki ko kuma buruskin da za ka goge bakinka ka goge shi kada ka sake a ji wata iska a bakinka wanda bata dace ba ka shi'urin lati amara shari'u bi zalatiha kamar gashi daban-daban wanda musulunci shari'a ta ce a gusar da su gashi na gashin baki a rage shi ko a aske shi gemu a cika shi a gyara shi gashi na hamata a aske shi gashi na gaba shi ma a aske shi to duka shari'a ta ce haka ya kamata kada mutum ya bari kwana arba'in ya wuce bai taba wannan ba wal azafiru da faratuna faratuna su ma a rika dibawa ana mutum ya rika dibawa wani lokaci ne suka yawa wai sannu halqal ana sunna ne yanke gashin gaba wa naftul ifti shi kuma da kuma hudda gashi na hamata wa taqlimul azafiri da yanke faratina wa haqqu sharibu gashin baki a daidaita shi ko aske shi gaba ɗayan shi ma at tatayyib ko mutum ya samu tarare kenan kasa tarare ya zama to akwai kamshi ranar idi wannan abubuwan da aka zana gaba ɗayan su akwai hadisi na Salman radiyallahu ta'ala anhu marfu'an yace la yaghtasilu rajul yawmul jumu'ah duk namijin da zai yi wanka ran juma'a wa ya tataharu ya yi tsarki masata min tuhuri yana duk abin da ya kamata na tsabta ne na tsarki ne na mine komi ya yi wa yi duhanu min duhunihi ya samu mai ake cewa mai ya shafa yana kada mutum ya bar jikin shi kursasa shi da duk abin da zai nuna cewa ai lallewa ne ya yi wata shiga ta musamman mai kyau ya ce auya musa min tibi baitihi kuma a gidanka akwai turare shi ma mai kamshi ka shafa shi to idan ka yi juma'a za ka samu duk abin da ake samu kuma ka yi sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma addini tsafta ne annazafatu min al-iman tsafta tana daga cikin imani kaga mutum haka barcace to ba ba karantar manzo Allah bace ya kasa taba gashin shi ya kasa taba gyara jikin shi babu wanka babu wanki babu tsafta babu aswaki sa'o ne na sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam so ake mutun ya zamanto kowa yana haba haba da shi kowa zai sashi a jiki saboda musamman ran juma'a za a gama jiki mutane unguwa unguwa wanda kai sati ba gamu da shi ba za ku gaisa kaga in yaji wata iska to karshen ta yayi sati yana ji sati mai zama ma yana ganinka sai ya tana da abin da ya ji to wanda bai dacewa iya zambilla kala ibn hajar imam ibn hajar yake cewa man tahara duk mutumin da ya tsarki na juma'a almuradu bihi almubalaghatu fi tanzifi ana so mutum ya kai matuka wajen tsafta so ne so ake mutum ya zama to dan kongo in dai ran juma'a ce duk abin da ya dace duk abin da ya kamata kai hatta abin hawanka ya kamata a ce ka wanke shi in kana da abin hawa ka daidaita shi in kana da yara za ka taida su suma a musu wanka a sa musu turare a sa musu duk abin da ya dace ranar idi wayo hazumin atafihi alal gusli kuma ya kamata a ce duk wani abin da zai zamanto ya zamanto kari a kanka zai bata maka abin da ke na jikinka ko za a ji wata iska ko za a ji kaza to wannan wanka ne maganin shi dole ka yi wanka ka zamanto babu wata iska ya ce annal murada bihi a tanzif shi ne tsabta bi aka zu sharibi musamman gashin baki ya kamata a tahiyar da shi kaga su kuma irin wancan turawa sai suka zo kishiyar musulunci tunda su dama kullum suna yaƙi da al'ada ta musulunci ko kuma sunna ta manzo Allah maimakin a bar gemu a aske gashin baki sai suka ce a aske gemu a bar gashin baki sai ga mutum in ya sha hura ko ya sha kunu sai ya goge yana yanzu kai in ya sha kai ka sha a ce ya gudda majina ka sha bala'i na shi tunda gashin bakin shi baiwa mutum mai gashin baki ya gudda majina bai taba ba bai yiwa ko baiwa mai mutum mai gashin baki ya sha ruwa ko a kwaf ne sai ya taba gashin bakin wannan tunda gashin bakin wani har sai ya wuce nan hawa kaga kenan ka sha bala'i kaga a tsafta ma ko a hankalce babu wani tsafta a nan bala'i ne musiba ce to amma da yake shedan ne ya karantar sai ga mutu ya wani muzu-muzu kamar wani muzuru yana wani hamurda shi zai haka hamurda shi hamurda shi shi ne wani malaki ba mu labari iliyas hafizahullah wani yaro ne baban shi ke da irin wannan gashin bakin nan in ya zo isko kunu ko gura sai ce baba ya sha in aka ce mai eh sai ki sha ashe shi yaro ya gane mamma baba ya sha kunu in aka ce mai a baba ya sha kawai sai ta shi a baba bai sha ba sai sha yana ya san wannan wannan gashin baki nashi kawai kazamta ce yaro ne karami amma ya gane da haka kaga kenan haka ya kamata mutum ya yanke gashin baki in baka yanke duka baka daidaita shi kada ya zama to ya wuce yace wa zufur faratuna wal anatu da gashin gaba wanda dukan su ba a so su wuce kwana 40 mutum bai daidaita su bai taba su ba saboda wurare ne wanda idan mutum ya bari kuma idan mai sakaki ne babu wanka sai ka wata iska wanda bata dace ba ko musamman a ce mai iyali ne da matar shi sunna ta ranar juma'a ta hudu wa yusannu lahu an yalbasa ahdasa asiyab ko kuma ahadu siyab ana so mutum ya samu riga sabuwa wani dinki da kai sabo ya zamanto ma ran da zaka sa shi ran juma'a ne dan ka samu albarka wannan ranar ladisi bin umar hadisi ya tabbata daga abdullahi dan umar sahabi na manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam anna umar bin khattab ra'a hullatun sayra inda babil masjidi wani lokaci umar dan khattab kenan baban abdullahi dan umar yake cewa sun zo masallaci to akwai irin wannan masu da kaya a kofar masallaci sai ga wata riga sabuwa mai kyau wannan sayra kamar a ce riga ta gari kaza a wancan lokaci ya ce inda babin masjidi faƙala ya rasulallahi laushtarai ta hazihi sai umar ce ya ma'aiki Allah ina ma wannan riga ka sai da tana da kyau kuma ga ta sabuwa ya ce falabista ha yawon juma'a ya ma'aiki Allah sai ka rika sa tarar juma'a yana kunga wannan kama keɓance ashe in ka ga wani kaya mai kyau ko kuma ka ga kaya wani ɗinki ya burge ka ɗinki mai kyau tela ya yi aiki to sai ka ce wannan rigar sai ranar juma'a kamar ka yi kaya ne ka ce sai ranar sallar layya ko sai ranar sallar azumi to haka ita ma ranar juma'a to haka umar dan khattab sai ki ce ma ki Allah ka saye ta dan ranar juma'a ka rika sawa yace walil wafadi idza qadimu ilayka yace ma ki Allah in akai wasu baki na alhurma akai wasu baki na daraja ki nuna riga sai ka sata dan su ma su ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a cikin yanayi mai kyau to mahallin shari shine falabista yawmul juma'a ka sa tarar juma'a wanda sai nuna maka cewa ana so kaya masu kyau ana so kaya sabbi ko da ba sabbi bane a wanke a gyara a goge su zama to suna haske kuma fararen kaya sun yi sauran fadala a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne manzo Allah ke ta khairu siyabukum albayat kun ana zancan kaya ma yanzu misali a ce ga farin kaya ga tsanwa ga bula ga ja ga masara ga wani tsakatsakiya ga ruwan madara tuhuri ya hisu daraja kuma ya hisu matsayi kuma yana da abu biyu akwai tsafta akwai kuma kare lahiya na jikin mutum yanzu kun ga likita irin wani zahin da ake likitoci zakari suna horo cewa ka a sa bakin kaya saboda ƙara zahiri kamar yana janyo rana su kuma kwararen kaya kamar suna buge hasken rana ya yi sama isa kun sai go kasashen larabawa sun yi sa fararen kaya gidajensu fentir farare ne motocinsu farare ne yanzu kowai motocin da ake kawo daga libya kan kaga wani kular wanda ba hori ba to da kyal ne sai ka ga goma farare ka ga wani kudar guda ko wani ja ko wani masara to sallallahu alaihi wasallama me yace daraja horin kaya ga tsafta kuma abu na biyu dole ne sai kai tsafta in ka sa ta kawai wuni daya sai kaga tayi wani baki dole sai ka wanke kidan kaga in ka ce wata baka ce ko wata masara ba a gane dauda sai ta kai har tana wani iska babu wanda ya sani to amma wara ce dole ya kuje gan kayan likitoci wannan bulozon da ake sa na likita horare ne saboda likita dole ya yi tsafta kuma kuwa ga an sa wani karo sai ga horare ne kullum da sahi ana bi ana gogewa ana wankewa saboda ba a san kaje wata microbe wani microbe ya zo a jikin kuma ba a gani ba saboda kularkin ya hana a gani amma hori ne kaɗan ya taɓa ana ganewa to sallallahu alaihi wasallama kina a wannan hadisi Umar dan Khattab sai yake ce mushi ya maki Allah ka sai wannan riga mai kyau saboda ran juma'a ka sata ko kuma an yi baki sai ka sata ya rasulullah yace fa hadis tadbibil bukhari wannan hadisi Imam Bukhari da ya kawo shi sai kawo dalili ala lubus ahsan siyab lil juma'a Imam Bukhari da wanda malami ne na fiqh ko malami ne na hadisi sai kawo dalili da wannan hadisin akan cewa ran juma'a mutun ya sa kayan shi wanda suka yi kowanne kyau sai ka tona ka tona ka tona can kasa a daka sai ka hudo ta faqala sai ce babu yalbasu ahsana ma yajidu sai ma bukhari sai babi mutun ya sa mafi kyawun abin da ya samu kaga yanzu nan in aka ce kullun sabo shi ma akwai takura ba kowa ke da halin ba yayi kullun sabon kaya ko kuma ina lokacin da kullun sati sai an yi dinki to sai aka ce ma yajidu abin da zai samu kenan kana da kaya masu kyau amma a cikin sai ka zabi mai kyau kuma kana da wankakku kana da masu kaza wanda ka sa su ba su da wanki to wanda sai ka aje su sai ka dauko masu kyau wankakku qala al-hafiz ibn hajar imam ibn hajar sai yace wajhu istidlal bihi kana inda aka kawo hujja da shi wannan hadisin yace min jihati taqririhi sallallahu alaihi wasallam li umar ala asali tajammul al-jum'ah da umar yace ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ka saye ta mana dan ka sa tarar juma'a kenan manzo Allah bai ce wa Umar a'a ai ba sai sabon kaya ba ran juma'a to malamai sai suka ce wannan sai zama to dalili ne ashe kenan ran juma'a sai sabon kaya kuma da yace ka saye ta tana da kyau dan ran juma'a kenan sai nuna ashe mutun ya samu riga mai kyau ko kuma kaya masu kyau dan ranar juma'a shine mana taqrir yana manzo Allah ya tabbatar bai kore ba shi wannan sunna ce tashi sallallahu alaihi wasallam waliƙaunihi sallallahu alaihi wasallama ma ala ahadikum manzala ya ce ga wani ɗaya daga cikin kokenan ko masu imani lawish tara sau bai ne iliyomin juma'a ya ce ina ma mutum ya samu kudaden shi ya tana don su ya sayi wasu kaya masu kyau na huta na shiga jama'a kenan kaya na a zo a gani guda biyu mutum ya saye su iliyomin juma'a kawai don ran juma'a ran juma'a ya sa wannan ran juma'a ya sa wannan in suka tsoha ya samu sabbi ko masu kyau a ce wannan kayan da ran juma'a ba don koyi ba don kyansu da kuma inganci da ke tare da su ya ce siwa saubayi mihinatihi yanan ba kayan shi ba da aiki ya ce ai saubu hidimatihi irin kayan da muke hidima da su yau da gobe yanzu kamar ɗan gareji da wani wanda ke aiki wanda wasu abubuwa suna iya tama ko wani mai kira kaga wani irin kayansa da suke aiki bai kamata bai je juma'a da su kenan sai sai kayan shi na zuwa masallaci daban na sallar juma'a daban kuma kayan aiki daban shine manzo Allah ya ce siwa saubai almihina kenan akwai kayan aiki akwai kayan zuwa masallaci wannan haka ya dace wannan duka sunnoni ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nuna mana cewa ran juma'a ba karamar rana bace kenan ta sha babban da sauran rane ku ana so mutum ya gaggawan zuwa kaji a cikin tsari mai kyau ka nemi albarkar da yake cikin wannan yini ba karamar rana ba ce sunna ta biyar wa yusannu fi yawmiha wa laylatiha al-iksaru min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana so a yauta salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ka yi ta yi kana maimaitawa kana nanatawa ko kana tahiya ko kana ce wannan tun daga daren juma'a kenan yanzu in aka ce yau alhamishi ne to daga yanzu sai zan muhara tun daga magariba rana ta hada idan daren juma'a ya kama sai mu ta salatar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma yana daga cikin manyan manyan darajoji shi salatin manzo sallallahu alaihi wasallama shi kadai addu'a ne kuma shi kadai roko ne kuma shi kadai neman kariya ne tsira Allah da amsa da tabbata gare shi yanzu duk abin da ke zuciyarka in kake salatu annabi dan Allah ya baka wani abu to Allah zai baka in salatu annabi kake ta yi ashe wani abu ne ya dame ka to sai Allah ya yi maka shine wani hadisi wani sahabi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya maki Allah ni addu'a ta kusan rabi duka salati nike maka yace eh wannan yayi daidai amma inda ka kara yayi yaje ya dawo kuma yace ya maki Allah ni addu'a ta gaba daya salati ne nike maka yace to in kai haka ma in ka kara ma dai yayi kira salatin manzo sallallahu alaihi wasallam ba karamin abu bane yana daga cikin abinda manzo Allah yake cewa tsiran Allah da mutunta tabbata gare shi babu wanda zai mushi salati sai Allah ya maido mushi ruhin shi ya maida mushi kenan in salati dubu kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah ya maida maka so dubu kaga wannan ba karamin daraja bane kuma wannan shine salatu ibrahimiya shine salatu annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya wasu wasu sun kirkiro salatai daban-daban daban to wannan duka suna daga cikin abinda ke da sabani wai in ma an iya yi alhali kuma idan mutum yana son hanya mai kakkiya zuwa ga koyo karantarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai rike wannan salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid da aya ta sabko inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi ya kuma su imani ku yi salati to sai aka shiru sai suka aka isko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulullah mun san yadda muke maka sallama idan mu zo mu ce assalamu alayka rasulullah to amma aka ce amma maka salati ya baki Allah kaifa nusalli alayk ya za mu maka salati to shi ma manzo Allah bai ce ba kowa ya je abin da ya ga dama ko kuma kowa ya je tunanin shi ko ijtihadin shi sai manzo Allah ya shiru can sai suka kama ana mushi wahayi saboda ana ganewa manzo Allah fuskar tana canzawa zuwa yana karyo mushi sai manzala da aka jima sai ce musu kulu ku ce kun ga wannan karantarwa ce daga bakin shi sallallahu alaihi wasallam kulu allahumma salli ala muhammad ku ce allah ka yi salati ga muhammad da shine sallallahu alaihi wasallam wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul mubarak ala muhammad zuwa karshe to yanzu a ce ma salatin wani ma yayi to da ka dauki na wani da ka dauki na manzo Allah wanda yayi na manzo Allah ya daraja shi kanshi wanda ya kirkira nashi bai dace bai kirkira saboda gane manzan Allah inda ana magana kan addini ne manzan Allah ya karantar to kai kuma waye ya sa ka kai naka ya ga bai dace ba in aka ci akwai ladabi akwai girmamawa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai jin nauyi da kuma daraja da kuma matsayi na wannan sahabbai wanda su ma ba su kirkira ba suka ce ya baki Allah ya za mu maka salati yace ga yadda za ku ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kuma yanzu misali a ce abu biyu ne wannan ana rikici ana sabani wannan babu sabani wanne ya kamata musulmi ya rike sai ka rike wannan babu sabani ta shona salatu ibrahimiya babu mai imani wanda zai shakku ya ce ba manzo Allah ya koya babu shi a duniya kakaf to amma wani ga wani yanda ya shi wani an kirkiro shi ma bayan musulunci yanzu irin isil salatul fati kusan addini yayi shekara dubu da wani abu tukana ya zo amma wanda bai yi sai a ce bai salatin manzo Allah yanzu kamar halin sunna da ake zargin a ce ‘yan izala a yabar salatin manzala kullum suna su salatul fati ne da aka ce ba a salatul fati ko kuma salatul fati ba salatin manzala ba ne babu shi a littafan yanzu duk a littafan duniya tun da kawa'idi babu salatul fati a ciki kenan kaga a ina ne aka same shi kawai wani ne ya kayan shi don aka ce a wannan bid'a ce a barta a koma karantar manzo Allah sai ya ce a kenan kai baka san annabi baka salatin manzo Allah alhali kuma kai kana salatul ibrahimiyya to kaga wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu nazari din kaga abu biyu aka ce ma wannan manzo Allah ya koya sallallahu alaihi wasallama wannan kuma wani yazo da kayan shi to kai rukun da wannan manzo Allah dan a gobe kiyama cewa zai waya saka to manzo Allah ya bayani a shikenan ka tsira waya saka wani sai shi ma kirawo shi kai kuma waya saka yace a ni ni ba ni ba na sashi istabara allazina tubu min allazina tabu wara'ul azaba wa taqatta'at bihim al-asbab Allah sai ya rawu labari a gobe kiyama sai an yi jayayya tsakanin wani wanda yazo da wani addini sabo wanda ba na manzo Allah ba da wanda ya bi shi ce malam ai kai kace mai malam yace ni nace muku dole ni nace muku tilas kenan istabara allazina tubu min allazina tabu sai ma da yace ni ba ba mu ruwara da ku kan ku ja mini bala'i kun ga nan kiyama kowa nafsi nafsi yake su kuma sai su dage su ce malam wallahi kai kace kai kace shi ma wannan sunna ne wara'ul azaba duk sun ga azaba kowa ya ga gidan wuta kuma wata qata da bihul asbaba yanzu kuma babu wani abu da za a rike yana anan duniya kana ya ce shehuwa ne waliwa ne malamwa ne mu a garinmu mu a unguwanmu ga yadda aka saba iyayenmu ka iya hudun a nan amma gobe kiyama mutum bai iya hudun hakan saboda gashi ga wuta allah kare mu saboda akwai mutum ya yi nadama a nan duniya za ta amfane shi nadama a nan duniya tana da amfani ka aikata kaza bai kamata ba ka aikata kaza bai kamata ba sai aka ce ma kuskure ne sai kai nadama ka koma gaskiya to amma nadaman da bata da amfani ta gobe kiyama ka riga ka tayi an taru a can sai ka ciza yatsa ina ai kuma shikenan saboda ba a dawowa to kaga kenan mutum ya riko da salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in dai kai shi wannan tabbas zaka samu lada kuma zaka samu biyan bukata kuma zaka samu wata kariya shine hadisin gatacce wanda Imam Abu Dawud ya rawaito shi da Imam Nasa'i da Ibn Majah da Hakim wasa Imam Zahabi da Imam Albani Ibn Majah duka sun inganta shi manzo Allah ya ce aksiru minas salati alayya yawmul juma'a ku yawaita mini salati a ranar juma'a dare da ranar tun daga daren kama a ce yau alhamishi ne to kai ta yawaita salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gobe tun da safe ko kada aiki ne ko kada tahiya ne in dai ka samu wata dama wanda ba magana kake ba to ka yawaita salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu daraja zaka samu matsayi a karantar da mata a karantar da yara kowa ya ta yi albarka Allah zai tattaru da mutanen da suke ma manzo Allah salati sallallahu alaihi wa alihi wasallam sunna ta shidda ta ranar juma'a abinda ake so wa yusannu an yaqra fi fajriha fi salati bi suratai as-sajda wal insan suratul sajda suratul insan ana so ga limami in za a yi sallar asbahi ya karanta suratul sajda a raka'a ta farko a raka'a ta biyu ya karanta suratul insan wannan sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limuwazabatihi ala zalika me yasa aka gane cewa sunna ce manzo Allah haka ya tayi wa fi yawmiha bi suratul kahfi a ranan kuma ana so mu ce kan suratul kahf kana ya kamata kaɗan keɓe wani lokaci ba zan ka wuce da wuya ka wuce minti goma minti sha biyar ka karanta ta a hankali ma a minti biyar ma sai karanta ta sotar kahaf ana so mutum ya karanta ta a wannan rana akwai fadala da yawa a kanta manzala salasalama ya ce man kara a sotar kahaf yawon juma'a duk mutumin da ya karanta sotar kahaf a ranar juma'a saba alahu nurun wani haske zai huto mushi min ta haci kadamihi a kasan kafahuwan shi ila ananin sama'i sai ya kai sama daga ƙasa kawahuwanka ka karanta sautar kafi ran juma'a wani haske zai huto yayi sama yudi'u bihi yawmal qiyama a ranar kiyama zaka zaka haskaka da shi wa gufira lahu ma baina juma'ataini kuma za mu shiga fara tsakanin juma'a biyu ranar kiyama idan mutane suka zo akwai wani dubu da ake samu shikenan munafukai da azzalimai da wanda suke kafirai ne makiya Allah makiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basu da wannan haske masu imani waɗanda suke mabiya Allah mabiya manzo Allah sun yi addini yanda ya dace to su wannan suna da haske sai su so musu unzuruna naktabis min nurikum ko masu imani da Allah wane imun hakuri wani wanda ka san shi abokinka ko wani kusa da kai yace wa da tsaya in rika binka saboda hanya duhu kuma so ake a tayi wani wuri ko babu haske amma duk mai imani da wata cocila tashi yana haskawa sai na kusan shi ce mana wani munafuki ko kafu ne ce tsaya wani nima in haskaka sai ci ma ina irjuwara ku ku koma baya faltabi sunura ashe ku koma duniya ake ne ku koma duniya ku nemi hasken ashe hasken ana ake neman shi kenan ka samu kenan a ranar juma'a kana yawan karanta suratul kafi kenan Allah subhanahu wataala zai saka cikin waɗannan wanda suke da wannan haske a gobe kiyama wannan hasken kuma shine zai haskaka maka hanya har ya zuwa alherin Allah amma Allah ya kiyaye idan babu to akwai matsala Allah ya kare mu to kuma ga gafarar zunubi daga juma'a zuwa juma'a kenan kwana satin gudan satin nan gaba daya sai Allah maka gafara saboda dan adam tara ne bai cika goma ba tana yawa kana ibada kana samun lada to amma akwai wasu abubuwa kana samun zunubi shaidani ya ja ka nan ka dawo ya ja ka can ka dawo kayi wani kuskure to Allah zai baka gafara in dai kana karanta suratul kafi a ranar juma'a tsakanin wannan juma'a ta wannan sati zuwa juma'a ta sati mai zuwa hadisi ne wanda imamu hakim ya hudo shi imamu albani ya inganta shi a cikin irwa al-galil kenan hadisi ne ingantacce to wannan kuma shi wani daga cikin sunnoni kenan mutum yayi kokari kare da sautar kafi ranar juma'a sunna ta bakwai mala ce wa sannu wa sunna liman dakhala al masjid yawm al juma'a an sunnanta an so ga mutumin da ya shiga masallaci da juma'a Allah ya jilisa hatta yusalli rak'atayn kakka zamna sai kai raka'a biyu shi ma na sunna ne ka zo masallaci to kai kokarin yin raka'a biyu li'amrihi sallallahu alaihi wasallam zalika manzo Allah ne yace ayi haka sallallahu alaihi wasallam yace wa yujizu fihima amma ba so su tsawo idan kai su gajeru gajeru ko so da Fatiha kadai ka karanta a kowace raka yayi daidai yace idza kana al-imam yakhutubu kirana so a takaita su su zaman to gajeru illi mai na huduba kenan su wannan rakawoyi ko limai na huduba ko ka isko shi bai huduba ko kuma liman ka hanya zo ka zo ka yi kokarin yin rakoyin ko da kuma liman ya zo kana yin wannan rakoyi guda biyu sai ka samu wuri amma kakka ja su sai tsawo ka samu wuri mai kyau ka zauna da wannan shi ma sunna ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi umarni da wannan wata rana yana hudu ba wani ya zo ya zauna ya ce mai tashi ya tashi ya raka guda biyu sunna ta takwas ranar juma'a wa yusannu an yuksira min ad-du'a ana so a yawaita addu'a rana ce mai girma rana ce mai daraja rana ce wanda Allah subhanahu wataala yakan karba addu'a bayan shi kuma bawa mai imani kowane lokaci kai mabukaci mutum kada ya saba ma kanshi sai wani bala'i ko musiba ya same ka zaka ce Allah Allah lokacin da kake cikin jin dadi lahiyar kalau aljuhunka a cike bakka da wata matsala to ya kamata ka tuna da Allah ka rika roƙon Allah subhanahu wataala lokacin da ka shiga matsala in ka roki Allah Allah zai tuna da kai Allah zai san da kai wayar da harra sa'atul ijaba ana so mutum ya rika hararo lokaci na karban addu'a kaga sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu dubur salawat karshen salloli yana an yi juma'a an zo an yi la'asar da ta nan la'amai magariba li qawli sallallahu alaihi wasallama inna fil jumu'ati la sa'a a ranar juma'a akwai wata sa'a yana me yasa a wani lokaci ne la yuwafiquha abdul muslimun indai wani bawa musulmi ya gamda katar wa huwa qa'imun yusalli kenan wannan lokacin yayi yana sallah yas'alullaha shay'an ko kuma wannan lokacin yayi yana ta'adda yana yana roƙon Allah wani abu Allah ka bani Allah ka bani ko kuma Allah ka kare ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa atahu iyyahu sai Allah ya bashi malamai suka ce wannan sa'a an yi sabani wasu ce ranar juma'a ce gaba daya tun daga gudowar rana har ya zuwa karshe wasu malamai su ce lokacin da liman ya shigo huduba har ya kare wasu malamai su ce zaman liman tsakanin huduban nan guda biyu amma magana mafi rinjaye shine bayan sallar la'asar daga bayan sallar la'asar kayan ranar tawada wannan lokacin lokaci ne mai daraja da ranar juma'a inda ka iya yi ka zamna ko a gidanka ko a masallacinka ko a wajen aikinka ko ma a ina ne kai ta roƙon Allah to Allah zai baka wannan dalili hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari ya rawaito shi Imam Muslim ya rawaito shi kenan kaga mabukaci me ya kamata yi ya kirdadi wannan lokaci na bayan la'asar a ranar juma'a sai kai ta roƙon Allah in kariya ne Allah zai kare ka in nema ne kake Allah zai baka in wani abu ne sai Allah ya sara ka da shi Allah subhanahu wataala ya samu dace to waɗannan sunnoni ne wanda ya dace a ce duk bawa mai imani ya aikata su a ranar juma'a wanda kuma idan ko kalle su za ku ga cewa dimbin daraja ne a wajen ubangiji subhanahu wataala in kace sunna ba wa abu ne da tilas ko na dole a illa wankan nan wankan juma'a shine malamai suka ce dole ne ya zama tilas amma sauran karin daraja ina ne ake samu sai kaga mumuni biyu musulmi guda biyu shekarun su guda misali a ce da suka yi a duniya amma wannan yafi wannan daraja to da irin waɗannan nafiloli da irin wannan abubuwan da ake samu wanda yi wannan yayin shi kokarin addu'a yayin shi kokarin nafila yayin shi kokarin zuwa masallaci da wuri yayin shi kokarin yin manzo Allah salati sallallahu yayin shi kokarin tsafta da wane ne sai ga Allah ya daga darajar shi fiye da wannan Allah ya samu dace wa alaikum salam eh eh na'am a ana a yi mana wanka irin wankan janaba ne ba sai ka yi alwallah ba a ba sai an yi alwallah ba tunda da farko sai ka yi alwallah ka haimka wanka kawai kawa ne ake bari sai ka yi alwallah cikakkiya kawa ce ba a wankewa isu man ka zo wanke a ƙarshe sai ka wanke kawa yanzu da alwallah tana ce sai da dan neman lada ita alwallah haka ma kawai kana iya yin ta ko a rayuwarka amma dai ya ce wannan alaular ta wanka ba ta yi ba dole saka sake wata ta wannan shi ne wankan da kai akwai alaula a cikin shi ya isa ka yi tsalla da shi Allah samu wata alaikun salam ake rubuta shekaru shekarun mutuwa eh gaskiya to ba matsala ya yiwu ba matsala kwa in ka ce ba matsala to yana yahuda amma dai shi wani abu ne da yana alaka tun da kai ma makwantan ba naka bane yana yana dan uwan kai kai ma haka kai ruwan al'amur bil ma'ruf wa nahy anil munkari yana da hanyoyi daban-daban irin wannan sai wata meri ko wata hukuma ita ce kamata za ka yi abin da maimakon ya kawo gyara sai kawo kuskure amma tun da ka ce babu matsala in babu matsala dama haka ya kamata ko da kamari da ake dogon nan in ba matsala ya kamata a sassaƙe shi ɗan gidanku kuma duka sun yarda ka hudda ayyuhai kuma akwai matsala kin tun da ba kai kaɗai ba ne babanka da rai tana yiwa wan babanka kanan babanka uwaye ne in ka ce sa'anninka ne ma kaɗai suwa suna da ta faɗa shi kenan sai ka bar su tun da ba wani abubuwa irin wannan kamar mataki-mataki ne in a ce wani shirka da allah ne zahiri wani haramu ne irin na kai tsaye ba wai babu wani shakku to irin wannan sai ka musu nasiha ka karantar da su shi da abu na fari sai ka nuna musu ga abin yadda yake amma an ka bar su ba sani ba kuma ka zo ka aikata a yi ta rikici ta wannan bai kamata ba amma ban matsala da bai kamata ba a rubuta bai da amfani yanzu da an ce wani dan wani an a aihe shi rana kaza ya mutu rana kaza mai amfani shi a ciki kabarin ma so ake ya bace so ake ma amince da shi kawai sai dai addu'a da za ka mishi a ce naka ya mutu ka rika tuna shi me zaka tuna shi illa ka ƙara ɓacin rai shi ko abin da ake so tuna wanda za ka mashi addu'a wanda zai amfani shi a gobe kyamma wanda shi ne abin da ya dace amma don ka zo duk turawa da saka wannan abin data da ake sawa turanci ne kirsanci ne allah samu dace inda ce mary tana kula da addini ya kamata a ce tun da mafi yawa irin abubuwan babu shawarar wani malamai a ciki da wuya ka ji wani malami ya ce wayan mutum ya mutu a zo a kayi flag a same ko a same karo ko a sami biragina ya rube ma baya nan ya ci wurin wasu shi kuma wurin al'umma musulmi ne yanzu aka binne mutum aka sa karo shekara nawa kenan ya ci wurin wani shi ko kamata a ce wata rana an binne wani a wurin kaga kenan wuri ne na al'umma musulmi hukuma ce kamata ta tsaya kawai inda za a ce akwai karantarwa to sai dai sai ga su ma ba su san shari'a ba Allah da taddamu shi za ake son irin wannan abubuwan na shugabanci abubuwa na siyasa abubuwa na mulki abubuwa na jagoranci musamman a garinku a gurarenku a samu mutanen kirki su rika shiga irin wannan sai ga an samu gyara wanda suka san addini amma mutum bai san addini ba ya yi karatun shi ya kare kenan kaga wannan da ya kawo wani canji na addini tunda shi turawa sun sa mishi addinin ma kauyanci ne kulawa da shi ko kuma a ce terrorist ne dan ta'adda haka suka yada a duniya musulunci alhali kuma ba haka bane rukuni ba ne ga irin abubuwa na kyawun addinin musulunci tsafta ne zaman lahiya abubuwa shine addini inda addini da karatu ne Allah samu dace Allah gafarta mana zunubanmu amma da gaida da Allah samu cikin ladan wanda ke na kuskure da Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah